إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصحة الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل وصم وطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وبعد هذه الوصيه عباد الله ومن صفات الباري سبحانه وتعالى القهار وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ومن صفاته الاراده على كل من خلقه سبحانه إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ومن صفاته جل في الأولى المشيئة الآمة ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله ما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ومن صفاته العطاء على من يشاء من عباده ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومن صفاته الإرادة أو الإرزاق والانبساط على خلقه والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ومن صفاته الإنقاذ والاستغاثة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله قليلا ما تذكرون ومن صفاته الباري سبحانه وتعالى إيتاء الملك على من يشاء وإنزاؤه على من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ومن صفاته إخراج الحي من الميت وأقصه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن صفاته الإحياء والإماتة والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير عباد الله فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم القدوة الحسنة والمثل الأعلى على هذا المنوال ومن أمثلة ذلك نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما أتمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين المشيئة هنا نوح عليه السلام لما توعد قومه بالعذاب والهلاك بعدم الإيمان برسالة قالوا قالوا له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين موسى عليه السلام لما أراد الله أن يجعله رسولا في طريق مجيئه من مدين إلى مصر فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قبر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأوك بآيتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولوا ما قال إن صوابه من الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da kirari da zinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ki ba shi da abokin tarayya samai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babba dan Abdullahi farin jakada bawa sun yi jakadan sun yi zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka ina shaidawa tare da ku cewa wannan manzo nasa mai tarin albarka ya zuwa da duniya ya zo duniya da haske wanda wanda bi wannan hasken ya tsira wanda kuma ya tsaya da bi wannan hasken ba halaka ta cin masa tsiran Allah da aminci tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biyo shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan nan ya yan uwana babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shirya da take shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu sharife da abin da aka kaga cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata mu kuma su zo ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayanan yayin wana wanda muka hadu Allah ya hada mu karkashin inuwar musulunci wanda muke zatawa kanmu kasancewa cikin rahamar Allah gobe alkiyama yau muna 26 ne ga watan bakwai na musulunci watan Rajab wanda hijira yau na da shekara 1444 kutubar mu ta yau a wannan masallaci namu na Usman bin Affan dake bypass na unguwar Amurkafi a fadar jihar Gombe za ta yi magana ne game da waɗansu kaɗan daga cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala domin sanin siffofin Allah wajibi ne ga dukkan musulmi domin kare jingina masa abin da bai dace da shi ba kuma kare kore masa abin da ya tabbatarwa da kansa iya cikin cikakken imani ga Allah subhanahu ta'ala ka san wa'ansu daga cikin siffofinsa domin duk abin da ya faru sai ka jingina wa Allah kayansa abin da bai so ba kuma shine ya so abin ya iya sai ka bar masa kayansa a matsayinka na bawa wanda akalarka da makwarkwadarka gaba ɗaya suna hannun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kice duk zukatan bayi duka suna daman Allah iya juya su yanda yake ya taqallabu haisu ya shaka manzon Allah yake kamar kai ne ka sa wani abu waya ta waki ko ta dawa hannunka kana juyawa to duka zukatan bayi suna ga daman Allah iya juya su yasa a wata ado ke cewa ya man sarifal qulubi sarif qalbi ala ta'atik ya Allah mai jijjuye zukata juye zuciyata zuwa ga yi maɗa ya mai tabbatar da zukata tabbatar da zuciyata wajen yi maɗa wani iya cin addu'a da annabi muhammadu yake salawa da sallam musamman cikin sujada daga cikin siffofin Allah ya ‘yan uwa shi ne alƙahir buwayayi wanda ya buwayi kowa ba wani wanda ya isi daga kai har in Allah bai so ya daga ba ba wanda ya sai daga yatsa ko ya ketar wani abu da kafasin Allah bai suwa Allah ta'ala in ya so duniya ta yi shiru wallahi sai ta yi shiru in ya so duniya ta nitse ba komai a bayan ƙasa la tarafi ay aywajan wala amta to kun fe kun ta gama kowa zai nemi kansa ya rasa to musan Allah shi yake da wannan power a hannunsa iya da iko akan kowa shi yasa Allah ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine mai kahara akan bayinsa shine birbishin bayinsa ba wanda ya isa Allah ya so ya ce ba zai yi isa ba wannan Allah ya tabbatarwa da kansa wannan siffa wa huwa al-hakimul khabir Allah kuma shine al-hakimu kuma shine al-khabir mai hikima kuma Allah shine mai bada labari daga cikin siffofinsa shi Allah akwai al-irada nufin abu ya kasance kuma sai ya kasance innama amruhu innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah ya so al'amari ya zartar ya zartu to kun fayakun shikenan wai malamai suna cewa ba Allah bane zai ce kun fayakun din misali yake maka amma nufin Allah ya fi karfin mace sai an jira kun fayakun ta zo zai zai ba Allah iya nufin abu ya zartu gaba ɗaya kawai daga cikin siffa sakon irada in ya so abu a ikonsa da kaddarawarsa ya zo abu ya faru su ya faru ba wanda ya isa ya hana abin ya faru ƙur'ani yana ba mu labari innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah shine kage halittar ku ku bayinsa kuma makomar ku tana gare shi shine ya kawo ku kuma gare shi za ku koma kowa ya tuna da wannan wa huwa al-ghafurul wadud Allah shine mai yawan gafara ko mai nuna soyayya ga bayinsa zul arshil majid Allah shi ne ma'abucin al'arshi mai girma sai Allah ya ce fa'alin lima yurid Allah shi ne ke aiwatar da abin da ya so da abin da ya ga dama da abin da ya nufi ba wanda ya sai ta kawo Allah burki wa min sifatihi daga cikin sifofin Allah ya uwa akwai almashi'a al'amu akwai son sa ga abu ya yiwu in ya so abu sai ya yiwu in bai so ba abu ba zai yi ba wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin son ku ba zai zama so ba in ji Allah sai abin da Allah ya so ƙur'ani suratul hajji tana ba mu labari Allah yana cewa alam tara shin baka gani ba annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa fil ard dukkan abubuwa masu hankali a sammai da kasai suna yi wa Allah sujada wa shamsu wal qamaru rana da wata suna yi wa Allah sujada wan nujum wal jibalu da taurari da ainihin duwatsu suna yi wa Allah sujada washe jarwar dawabu da bishiyoyi da sauran dabbobi duka suna yi wa Allah sujada sai Allah ya ce wa kathiru minan nas da yawa daga cikin mutane suna yi wa Allah sujada Allah ka samu da cikin masu yi masu sujada ka faɗiya ya ce wa kathiru minan nas Allah ya samu da ciki wa kathirun haqa alaihi al'azab da yawan su kuma azabar Allah ta ci musu Allah ya saba ma ciki sai Allah ya ce wa man yuhinillahu ma lahu bi mukrim duk wanda Allah ya yi banza da shi duk wanda Allah ya yi watsi da shi ba wani wanda zai karama shi sai Allah ya rufe ayata cewa inna Allah ya fa'alu ma yasha domin Allah shi nake aiwatar da abin da ya so abin da Allah ya so sai zai sufatu daga cikin sufofin Allah ya yan akwai al-i'ta'u ala man yasha min ibadi akwai kyauta da bayarwa ga wanda ya so daga cikin bayan sai ya bashi wanda kuma bai so ba sai ya hana shi Allah ya ce ma yaftahi Allahu min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah ya bude wa bayinsa na rahama da ni'ima ba wanda ya sai kulle shi ba wanda ya sai taka masa mulki indai Allah ya bude ma ba wanda ya sai rufe haka nan wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di idan Allah ya kulle to ba wanda ya sai bude idan Allah ya bude ba wanda ya sai kulle haka Allah ya kaddara wa kansa wannan idan ya buɗewa al'umma gaba ɗaya arziki ba wanda ya sirfi idan ya buɗewa mutum ɗaya a cikin al'umma arziki ba wanda ya sai kulle haka nan idan ya kulle muku kaf arzikinku ba wanda ya sai buɗe haka nan idan ya kulle ma arziki kai kaɗai ba wanda ya sai buɗe ma mu san wannan mu ƙara imani da wannan mu jaddada imanin mu ga wannan yayin kuwa daga cikin addu'ar da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wala muti lima mana'ata ya Allah kai ne ba wanda ya isa ya hana wanda ka bawa manzon Allah ne yake fadar wani ne yake yafi kowa sanin Allah la mani alima atait Allah in ka baiwa mutum ba wanda ya isa ya hana haka nan wala muti lima mana'ata ba wanda ya isa ba wanda ka hana Allah idan ka hana mutum ba bai bashi kokarin mai kokari ba zai amfane ka ba duk kokarin ka kai wa kanka kawai amma kokarin ka ba zai shafi Allah ba daga cikin sufofin Allah ya yan uwa akwai al-irzaq wal inbisaq ala khalqi akwai arzutawa da shimfidawa bayansa arziki ko rahama ko jin Allah ya ce wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja Allah gare shi al'ibba riƙe abu a rasa shi ko yi wahala samu da nufin Allah da saninsa yalwar abu da samunsa available to shi ma ga Allah yake sai ya ce wa ilahi turja'un kai gaba ɗayan kuma za ku dawo zuwa gare shi daga cikin sufofin Allah ya ‘yan uwa akwai al'inƙazu wal istighasa samarwa da cetowa daga cikin bala'i daga cikin tashin hankali daga cikin rigima to Allah ne kaɗai ya isi ceto bawansa ko bayansa daga haka Allah ƙur'ani yana ba mu labari amman yujibul mutadda idza da'aw Allah ya ce wane ne ne yake amsa addu'ar mutumin da ya fada cikin tashin hankali yake cikin matsuwa yake cikin bukatuwa iza da'ahu a lokacin da ya kiraye shi wa ya kashi su'a wane ne yake yayi damuwa da bakin ciki ne wa ya ja'alukum khulafa al-ard wane ne ya sanya ku kalifofin Allah a bayan ƙasa kuke yawo kuke ci kuke sha kuke ibada waye yasa kuka zama haka din Allah ke cewa ilahum Allah akwai wani Allah daban da ya haka ba Allah ba akwai wani abin bauta da ya isa yi wannan ba Allah gaske ba sai Allah ce kalilan ma tazakkaru kadan ne daga cikin mutane suke wazantuwa daga cikin sufofinsa shi Allah ya yankuwa shine yake bada mulki ga wanda ya so shine yake kwace mulki ga wanda ya so shine yake daukaka wanda ya so shine yake kaskantar da wanda ya so wannan iya cikin arkanul iman sai ka yarda da wannan zuci da baki sai an ga akshin ɗinka ya yi daidai da wannan imanin idan ka so mu karkace yawanka ne ƙarfinka ne barwa Allah shi yaso idan ka rasa karkace wane ne wane ne Allah ne so baka samu ba iya cikin imani iya cikin tauhidi ba wai abu bane na kuna na wannan furu'a ko na na mustahabbanci a wajibi ne wajibi ne sai ka sa wannan aranka domin ya ce kul ka ce da su Allahumma malikal mulki ya Allah mamallakin mulki da farko ma sai ce shi ne mallakin mulkin baya gunkuwa duka abun tsiki wanda ka ganshi akan kujera ko akan gadon mulki to Allah ne ara masa Allah ne bashi kuma ya bashi da lokaci kullun ya jari ne ajalin musamman yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun duk abinda Allah iya da lokaci iya da lokaci hatta duniyar ajalin musamman lokaci ne abin ambato a gun Allah to duk wanda Allah ya arawa mulki ya bashi kujera ko ta siyasa ko ta mulki ko ta sarauta to Allah ne ya so ya bashi domin nasa ne ya ce ba mai musu akan wannan sannan kuma dan dauko ya baiwa wani wanda ya so malikal mulki Allah shine mamallakin mulki tu'til mulka man tasha Allah kai ne kake ba da mulkin ka ga wanda ka so ba ga wanda kuka so ba ba ga wanda muka so ba ga wanda Allah ya so wannan shine fasarar da ayat take nufi tuqtil mulka man tasha'u kai kake ba wanda ka so mulki ku gane magana da duk duniya za mu taru hadisi ma ya tabbatar da wannan akan mu so mutun ya zama in Allah bai so wallahi ba zai zama da duk duniya za mu taru mu ce ba ma so wale ya zama in Allah ya so ya zama wannan sai ya zama ka shafa wa kanka lafiya kai da wannan in yayi shi yayi in bai yi ba shine bai ga dama ba tu'til mulka man tasha kai ne kake zabar wanda ka so ka bashi mulki wa tanzi'ul mulka mimman tasha kai ne kake zarewa kake kwace mulkin ka ga wanda ka so ba wanda kuka so ba ba wanda muka so ba a'a shine yaso in ya so sai ya take mutun ya zare mulkin ya bar shi kanko kawai ko bayin da zai yi duk ƙarfinsa ba inda zai in kun kula ai a raye yanzu akwai shugabannin ƙasa suna nan a raye ba a san ran su suka bar wannan kujerar ba dolen dole sai kawai akwai sarakunan da su a dama sai mutuwa kawai to akwai sarakunan da sun hau gadon mulki a masu sauƙayin suna ƙasa ba a san ransu ba balantana gwamnoni kwamishinoni ciyamomi wani latu adda wala tuza suna nan da ransu amma allah ya take su ya zare mulki haka yake sun fasace wannan da ƙarfinka da kuɗinka sai Allah ya taki zare mulki ya barka bayan da barka shi ne watan zigula mutum man tasha Allah ya ce wato izu man tasha Allah shi ne ke ɗaukaka yake buwayantar da wanda ya so mutum iya ƙasan ƙasan ƙasan ƙasa ba a san shi ba in Allah ya so a san yau sai a san shi duk duniya ya ta san shi Allah ya buwayantar da shi ya izzanta shi a duniya duk a san shi wannan aikin Allah ne wa tuzillu man tasha Allah in ya so na sama sai ya dawo ƙasa wanda daji shine shine komai shine to yau sai ya dawo a take shi a karba wanda ya san shi aikin Allah Allah ya ce biyadikal khair bayan wannan duka to alkhairi yana gare ka ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan komai la haula wala quwwata illa billah daga cikin sufofin Allah ya yan uwa ikrajul hayy min almayyit Allah shine yake fidda mai rai daga matacce sannan yake fidda matacce daga mai rai wannan yazo da ma'ana yazo haka hissiyan wa ma'ana yazo abu mara motsi ya fidda mai motsi ya zo mutumin kirki ya haifi mutumin banza ko mutumin banza ya haifi mutumin kirki duk ya zo da wannan yukurjul hayya min almayyit Allah ya ce daga cikin siffarsa shine yake fidda rayayye daga matacce wa yukurjul mayyita min alhayy kuma yake fidda mai rai daga matacce daga cikin siffofinsa ya yan uwa kashewa da rayawa duk wanda ganshi iya tafiya da numfashinsa Allah ne so ya ganshi haka idan kwanan ya kare numfashin ya kare ko baka ce ya mutu ba zai faɗi mutu haka nan idan ka ga mutum ya faɗi ya mutu kwanansa ne kare ba tsanarsa aka yi ba ba magani ba ne babu ba likitoci ba ne suka gaza a a kwanansa ne kare haka allah ya so abin ya faru yuhuyi allah ce cewa wallahu yuhuyi wa yumit allah shine mai rayawa kuma shine mai kashewa wallahu bima ta'maluna basir allah ta'ala dukkan abubuwan da kuke aikatawa yana kallon ku zai muku bayani ya gashi ya yan masu albarka manzannin allah tsiran Allah da aminci kara tabbata gare su su ne kuduwa hasana su ne abin koyi mai kyau wani matsalul a'ala kuma su ne misali na gaba-gaba a irin wannan al'amari daga cikin misalai wanda annabawa tuni sun kohi da wannan tauhidin sun sallama wa Allah sun ba shi siffofinsu da tabbatarwa kansa annabi ibrahim a.s. da shi ɗansa annabi ismail tsiran Allah da aminci kara tabbatuwa gare su Allah ke ba mu labari annabi ismail da mahaifinsa sun fara aiki dan ya fara tema yin aiki falamma balaga ma'aw sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam sai mahaifin yace ya dan dana ni an nuna min cikin mafarki anni asbahuk cewa ne yanka ka fanzur mazata me shawara ka me ka gani za sai ce ya abak if al matuba ya baba ka aikata abin da aka baka umarni satajiduni insha Allah sai ce ni za ka sami ni in Allah ya ko gama shi a tazo bai ce ni annabi ba ne baba na annabi ba ne Allah ne ce a'a sai jingina abin da mace Allah kai ma duk abin da za ka yi jingina wa Allah sai ya so wala ta kula ni shi'in ni fa'i zalika gadan ila an sha Allah sai Allah ya so wannan kuma iya cikin cikar imani iya cikin koyi da annabawa satajiduni insha Allah minas sabirin annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya alƙawaranta wa mutanensa azaba daga Allah idan ba su yi imani da manzancin da Allah ya turo shi da shi ba sai mutanensa suka ce ya nuhu kada jadaltana nuhu haƙiƙa ka fiye ja'in ja da mu fa aka santa jidalana ka yawaita jayayya fa atina bi mata iduna in kunta min sadiqi ka zo da abin da kai mana alƙawari in dai kai mai gaskiya ne ka zo da azaba ba za mu imani ba annabin Allah ne farko manzo a bayan kasa sai ya ce inna ma ya atikum bi illahu insha azabar ba hannuna take ba tana gun Allah kuma sai ya so zai zai sako da ita ni annabi ne kaza kaza ban isa zo da azaba ba ya atikum bi illahu insha Allah ne zai zo muku da ita amma sai ya so wa ma antum bi mu'jizina ba sai gujewa Allah ban ya zo da ita kun ya kawo mashi'a sai Allah ya so annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya so ya baci manzanci ya mai da shi manzo ya taho daga madiyan bayan ya yi gudun hijira shekara goma zai dawo madiyan misira da ya taho daga madiyan zai koma misira sai allah ta'ala ya so ya naɗa shi manzo a wannan hanyar kafin ya je gida falabista sini na fi ahli madiyan su maji ta ala kadarin ya musa allah ce ya musa ka zauna a gari madiyan yan wa'ansu shekaru sannan sai ka zo bisa kaddara wadda muka yi a wannan gun a yau a wannan lokacin muka zo baka annabta kuma annabta ba za ta same ka ba sai ka zagayo ka kashe wani da kuskure ka yi gudun hijira ka zauna a madayin ka yi kiwo an aura ma mace ka dawo za ka dawo gida to Allah ya ce a wannan hanyar zama baka annabta ko bai isa ya ce haka ba za ta yi ba sai ta zuba su maji ita alaƙar sannan ka zo bisa lokaci da tsarin da muka so sai Allah ya ce ya musa ya kai musa wasdana aka kali nafsi sannan in ji Allah mu ne muka zaɓe ka muka mai da kai manzo muka baka manzanci tsiran Allah ya tabbata gare shi ya ƴan uwa misalai suna da yawa Qur'ani ba za su kare ba inda Allah ta'ala yake nuna ikonsa da gudanarwarsa a lokacin da ya so akan kuma wanda ya so misali manzan Allah shi ne shugaban masu wa'azin duniya gaba da ba wanda ya fi manzan Allah iya wa'azi ba wanda ya fi manzan Allah iya gayawa mutum gaskiya kuma gaskiya ta amfani shi amma da Allah ya so babbansa ba zai musulunta ba a gaban manzan Allah manzan Allah ya karantar da shi ya laƙana masa ya mai bayani amma Allah da bai so bai yi ba Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin da Allah ya haɗi mani sha ya ce muhammadu ka yi haƙuri ji Allah kai ba za ka shirya da wanda kake so a ranka ba a'a mu ne muke sa shirya ga wanda muka so saboda ka duk abinda ka so ka yi fata dama can Allah ya so abu sai abin ya dace yi amma duk son ka da abu in Allah ne wallahi ba zai yi ba duk in ka da abu in Allah ya so yau da sai yi wannan kowa ya jaddada imaninsa game da wannan ka kwantar da hankalinka kuma Allah in yi so taimakonka maƙiyinka ma zai taimake ka a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hijira daga gari maka zuwa madina ya tafi da sai na abokan radiyallahu anhu suna hanya a lokacin manzan Allah bai san hanyar da za ta kai shi madina direct ba akwai wahala hanya to sai Allah ya taso da wani kafiri makiwacin dabobi kafiri ne kuma ya san an sa kuɗi mai yawa duk wanda ya nuna inda manzan Allah yake za a bashi rakuma ɗari ya san da wannan labarin amma allan da ya so ya taimaki manzansa da wanda ba musulmi ba wannan makiwacin ba musulmi sai nuna wa manzan allah da sai na buga hanya da za ta kai su madina cikin sauki wa yake tunanin kafir zai taimaki manzan allah sallallahu alaihi wasallam to allah in ya so makiyinka zai taimake ka abin da ka rena ka take shi kake ganin ba komai ba ne in allah ya so sai ya tambaye sai ya taimake ka manzan allah sun je wani gu shi da sai na abu sai suka yi kogo ana bin su a baya suna shiga kogon sai an kabuta ya zo ya saka gizo-gizo ya sake bakin kowa da akwai ƙwararren mai bin sau suna zuwa kun sai ce kuna in tati rihila waɗannan da muke biyo sawunsu a nan sawun ya tsaya a nan bai gawo bai baya ba sai dai in sama suka yi kokarsu suka yi masanin bin sawun ne ke faɗa wa karbin haka a nan sawun manzan Allah da abubakar ya tsaya ya ce kuma wannan sawun manzan Allah ne domin ina ganin sa a makamu ibrahim wannan shi ne sawun ya ce wannan kuma sawun abubakar rai kudansa kaji masana kimiyya tun da suna da kimiyya a kaba yanzu ba ya ce a nan tafiyar ta ƙare wallahi ba su fara daga nan ba kuma a nan suke suna kogo sai allah ya tuwo an kabu ya sake bakin kogo wa yake zaton yanar gizo-gizo za ta taimaki mutum allah ne su kuma ta taimake su ba wanda ya kusa saboda ka duk abin da allah ya yi ka nemi alkhairin sabon allah duk abin da kake nema nemi alkhairin sabon allah in Allah ya so sai ya baka abin da kake so sai jarabe ka dashi nawa aka yi ba za su kirgu ba in Allah ya so sai ya bewa sai ya bada abin da baka so kuma sai Allah ya mai da shi alkhairi gare ka Allah ba abin da bai iya ba kutiba alaykumul qitalu wa kubul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sau da dama za ku ki abu kuma Allah ya ce alkhairi ne cikin sa sau da dama za ku so abu kuma shari ne a cikinsa domin wallahu ya alamu an tula ta alamu Allah shi ne san abin da ba ku sani ba Allah ya taimake mu ya jaddada mana imanin da ƙarshe ya yi uwa muna cikin ayyamul fitan kwanaki na fitina kwanakin dab da zaɓe shawara gare mu da muke da za mu yi musulunci za mu yi addini za mu yi sunna mu rage wa baki musulunci kafin lisan mu rage surutu mu taƙaita maganganu sannan mu rage zagi da sinuwa wannan ba siffar mu imani ba ce yawan surutu musamman abin da ba shi da amfani da yawan tsinuwa da zagi ba harkar musulmi ba shi ba ɗabi'ar ahalo suna ba shi mu kiyaye wannan abu na biyu mazlazamci zama a gidajenmu manzan allah ya ce idan kwanakin fitina suka bayyana ku lazamci gidajenku fita in ba dole ba ce in ba neman abinci ba ko gun ibada lazamci gidanka ko inda aka san kana so don ita fitina in ta taɓo to dukkan wani mai garan ba a tiri za ta gama da shi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa musamman yaran mu kanana da mata mu kiyaye ku tasa a wannan lokuta abu na uku mu yawaita addu'o'i mu yawaita addu'a addu'a sayful mu'min haka manzo Allah baka da makani baka da madogara baka da abin da yafi addu'a ka dogara da addu'a mu yawaita addu'a domin shugabanci abu ne mai muhimmanci a rayuwar mu mai ta addu'a Allah ya zaba mana shugabanni masu albarka mai ta addu'a Allah ta'ala ya sa son mu ya dace da son sa mai ta addu'a son mu ya dace da iradar Allah kuma in Allah ya biya wanda yake san Allah ya mai jagora in Allah ya bawa wanda a ranmu ba masu Allah da ya masa jagora don ba mu isa mutum jagaddaran Allah mu yadda da wannan mu kwana da wannan abu na kusan karshe matasa matasa ko hankalta ana amfani da ku domin a cimma wa'ansu manufofi wanda ba na alkhairi ba bayanai sun gabata cewa duk wanda zai ce kai abu kaza mara kyau ba mai kaunar ka ba je ka zagiwa ne je ka sayarwa ne je ka datsewa ne kar ya fito duk mai tsora ka akan wannan layin wallahi ba bai kaunar ka iya da yaya iya da kanin ya bai sa sun yi wani aikin ba sai kai za a sai kwaya ko ganye a baka kashi a guzar ma da hankali a baka makami da naira dubu biyu a ce ka je ka samu wani a matsayin ka na musulmi waye koya ma wannan ɗabi'ar mu bata nuna mana haka ba addinin bai koyar da mu haka ba ka nutsu ka zama mai hankali duk wani wanda ya zama abin sha'awa a mulki a karatu a ina ne to ba irin wannan rayuwa ta shaye ba da irin wannan shaƙenci ya shi ma ba zai zama abin da ya ku yi wa kanku iyamu laili matasa kar ku yadda a wautar da hankalinku a ba ku kayan maye da kayan kwaya akan biyan bukatar wani kuma ku zama mutanen kwarai matasa ba mutanen banza ba ne musulunci iya alfahari da ku musulunci iya gadara da matasa kar ku biya musulunci kunya ba kar ku biya manzon Allah kunya ya ci iya san alfahari da ku a gaban Allah to da idan kwaya da ganye za a alfahari da ku da makami da tsara da suka manzon Allah zai alfahari da ku ba da irin wanda zai alfahari ba ku zamto matasa masu hankali masu qur'ani masu sunna masu bin mahaifa masu yin abin da ya kamata masu jin kunyar al'umma da Allah ku zama irin wannan matasa irin ku ne manzan Allah zai alfahari da kan da ku gaban Allah gobe alkiyama amma ba mutanen banza ba ku sani cewa manzan Allah ya ce hadisin Abdullahi dan Umar man hamala alaina silafa laysa minna hadisin Bukhari da Muslim duk wanda ya daga makami a cikin mu a wannan al'umma ya nufaci wani dan uwansa da makami to manzan Allah ya ce baya cikin ku baya cikin mu ibnu taymiya yayi maganganu sama da takwas a wannan yace baya cikin mu mu ahlus sunna ko baya cikin mu musulmai ko baya cikin mu yan aljanna ko baya cikin mu da zamu ci ruwan alkausara akwai maganganu sama da takwas daga ƙarshen wannan kalma fa laysa minna haka manzon Allah ya ce in ka daga adda akan siyasa to ka sani akwai lahira manzon Allah ya ce ba shi ba kai da ubangidanka a duniya da manzon Allah ma zaka zaba da wanda ya baka kwaya da adda da makami da manzon Allah zai jagorance mu je aljanna ma zaka zaba man hamala alayhi salatu alayhi minna hadisin abdullahi dan umar ya cikin bukari da muslim hadisi na biyu hadisin abu hurairah Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake cewa man kharaja ani ta'a duk wanda ya fice daga da'a ya zama bujirar zai dan tawaye wanda yake abin da ya ga dama wa faraqal jama'a ya rabu da mutanen kirki wa mata kuma ya mutu a wannan layin fa mai tattabu mai gitul jahiliya to ya yi mutuwa irin mutum da iliya duk wanda zama dan tawaye dan ta'adda wanda ya bar al'ummar musulmi ta na kirki ya mutu a wannan tsarin manzala ce mutuwar jahiliya hadisi na uku na arafat a a arfajat bin shuraihin manzan Allah ke cewa man ataku duk wanda yazo ya same ku wa amrukum jami'a hankalinku a kwanciya unguwa kuna da haɗin kai kuna ganin mutuncin juna kuna girmama juna kuna ibada tare wani ya tsallako ya tsallako ya same ku an yi fariƙa jama'ata ku ya yi ƙoƙarin raba kawunan da harkar siyasa ce kowa menene ya zo kawai ya tarwatsa jama'ar ku tsarin ku da kuke tafiya da gidan musulunci ya dara ku isa ku gaba to mazala ce faƙatulu ku ya shi ba mutumin kirki ba wannan hadisai ne duk wanda mazala ya faɗi musamman a wannan kwanuka zamanmu a dunkule a ƙarƙashin suna ya fi komai duk abin da kake gani wallahi zai wuce ita wannan siyasa da ta gabato ba ta wata ɗaya komai ya wuce wata ɗaya kawai za ka bata kuma kayi shekara talatin arba'in da mutum nan gaba allah ne san abin da za ku yi da shi akan ɗan abin da bai kai ya kafa sai ku bata da shi kuma sai ku yi gaba sai ku zamto kun mutu kowa iya jin haushin kowa wannan bai dace ba kai ra'ayin ka ban da gaba na yi ra'ayi na ba gaba wannan shi ne tsari ba wanda aka hana yi ra'ayinsa na siyasa amma karka yi gaba da kowa karka zalunci kowa karka ɗau makami a kan kowa karka yi karka ɓata da kowa ka yi ra'ayinka ya yi ra'ayinsa hatta tura wanda suka tsubbuna suka haifar dimokuraɗiyar wala ga suke yi za ka ji an yi zaɓe a amerika an yi a ingila an yi a faransa amma ba a irin wannan abin da ake a irin wannan ƙasashen an yi lafiya an gama lafiya su da suka zo da ita ma ballantana mu da kiɗanka muka ji ba tawon bace larura ta sami kyan farin da ita sau da kan mu sani musulunci ne gaba da komai allah ta'ala muna roƙonka ka shirya da mu ta farki madaidaici allah ta'ala ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon goje mata allah ta'ala muna roƙonka matasanmu Allah ka dawamar da mu akan hanya daidai Allah ka hana a yi amfani da matasa wajen tashi ta da hankalin al'umma ya Allah ka riƙe mana amanar hankalinmu da rayuwarmu da iman Allah ka tsare mana mutuncinmu da addininmu da iyalanmu Allah din mai nufinmu da cutarwa Allah ka mana katanga ƙarfi da shi Allah din mai nufinmu da alkhairi Allah ka haɗa mu da shi ya rabbal alamin Allah muna roƙonka kai ne malikul mulki Allah kai ne ar-rahmanur rahim kai ne al-malikul quddus salamul mu'min mu'ayyin Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah domin tsarkin sunayenka domin girman annabawanka Allah domin girman alƙur'aninka Allah domin ibadar da bayanka suke maka karɓa ka yadda da ita ya Allah ka zaɓar mana shugabanni na gari ya Allah ka zaɓar mana shugabanni na gari masu imani masu adalci Allah karka bar mu da tabaranmu ya Allah Allah mun kaskantar da kai gare mu gare ka ya Allah wannan haɗuwa da muke yi muna tawassuli da wannan mimbari da mimbarorin juma'a kaf kai hatta mumbarin farko na manzon Allah da ya fara tsayawa kan kututturen dabino Allah muna tawassuli da irin wannan tsayawar har yau Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah daga jihohinmu yan majalisarmu sanatocinmu shugaban ƙasa Allah da za ka zaɓa mana Allah ka zaɓa mana da gari Allah Allah mun saɓa ma mu ma talakawa akwai guraren da muka saɓa ma Allah karka kama mu da laifin ya Allah Allah mun tuba zuwa gare ka tubutu ilaika Allah karka kama mu da laifinmu Allah karka jarrabe mu da abin da ya faru a baya Allah Allah kai mana zaɓi na alkhairi Allah kai mana zaɓi na alkhairi Allah kai mana zaɓi na alkhairi Allah ka kai hannunmu kan abin da ya fi alkhairi Allah ka kai sonmu kan abin da ya fi alkhairi Allah karka jarrabe mu da abin da muke so baka yi nufi bai Allah Allah ka canja mana sonmu da abin da ya fi alkhairi Allah muna roƙonka ka shiga cikin al'amari mai Allah kowa daga cikinmu daga yau har a yi zaɓe ya samu lokaci iyaye wa Allah wannan addu'a mas'alar shugabanci ba karar mas'ala ba ce a sujada ne azumin nafila kai sadaka kai karka gajiya ba a san addu'ar da Allah zai karba ba Allah imar zabi na alkhairi Allah datar da mu abin da kai da shi Allah Allah kai ga cin al'amarin mu Allah duk wanda ka bashi Allah ka mai jagora Allah ka mai jagora Allah ka mai jagora Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifin Allah ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah duk kuncin da al'umma suke ciki Allah ka mana waraka ya Allah Allah ka mana sauki da gare ka ya Allah Allah kai ne mai ka sauki a lokacin da ka zo Allah ka mana sauki ya Allah Allah kai ne mai rike saukin ka in ka so ya Allah ka sauko mana da saukin ka ya Allah Allah ka mana jin kai da rahama ya Allah mana roƙonka kai ga cin al'amarin mu ya Allah اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحم